بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن ضحك في الصلاة
wanda ya yi dariya a cikin sallah فقالت sallan ta ɓaci سواء كان ساهيا أو آمنا shin ya yi daidai sallan ya zamo sa- wato dariyan ya zamo da rafkanuwa ne a wamidan ko da ganganci to anan ka je littafai na gaba za ka ga idan mutum ya yi dariya yana mamu a bayan sal- a bayan liman sallan ya ɓaci amma kuma ya shiga sijinul imami نعم kurkukun liman ba zai warware ba sallan ta ɓaci kuma zai yi ta ɓacin har ya ƙare نعم in ya gama ya sake wata to amma idan liman ne ri- a dariya ya- ya- ya- ya- ya rinjaye shi sai ya dariya a cikin sallan نعم to shi ma sallansa ya ɓaci amma na mamu bai ɓaci ba نعم sai ya jawo wani ya sa shi ya ci gaba da limancin shi kuma ya zama mamu نعم ولا يضحك ولا يضحك في صلاته
babu mai dariya a cikin sallansa إلا غافل متلاعب sai dai marafkani نعم mai wasa don in kana tunanin ubangiji mutum yana tsoronsa نعم ba abin da zai sa shi dariya a lokacin
والمؤمن إذا قام للصلاة shi mumini idan ya tashi zuwa sallah أعرض بقلبه yakan kau da kai a zuciyarsa عن كل ما سوى الله ga dukkan amin da yawa ne ci Allah tsarkakakken sarki نعم وترك الدنيا وما فيها ya bar duniya da abin da ke cikin duniya لا يخدر بقلبه جلال الله سبحانه an sai ya halarto girman Allah a zuciyarsa tsarkakken sarki وعظمته da girmansa ويرتعد قلبه abin da ake so zuciyar mumini ya dinga raurawa girgiza وترهب نفسه ransa ta tsorata
من خيبة الله جل جلاله daga kwarjinin Allah jalla wanda ya girma jalaluhu girmansa فهذه صلاة المتقين to wannan sifa na ne maka na cewa mumini yakan kau da kai a zuciyarsa na zuciyarsa ya girgiza نعم to shi ake ce musallan masu tsoron Allah نعم. ولا شيء عليه في التبسم amma ba komi a kansa fita basumi a cikin murmushi نعم وبكاء الخاشي في الصلاة مغتفر to shi kuka fa kuka na tsoron Allah الخاشع a cikin sallah wanda kankan da kai ya sa ya kukan ko tunanin wuta ko wani abu da ya sa ya kuka نعم to wannan bai bata sallah ba muku tafarun abin gafartawa ne ومع ستر متحدث wanda ya kawaci ga mai taɗi قليلا kaɗan فلا شيء عليه ba komai a kansa misali kana cikin sallah sai ka ji ana ba da wani bayani wanda zai amfane ka نعم.
ko ko wani abin da kake nema sai ka ji gashi ana magana sai ka ɗan yi shiru don ka ji magana نعم to ba komai a kansa in dai bai yawa ba نعم ومن قام من ركعتين قبل الجلوس wanda ya tashi daga raka biyu kamin ya zauna raka biyu goce za a zauna a yi mata tahiya a yi mata zaman tahiya to نعم da ya zo daga raka biyun shi sai ya manta sai ya miƙe kamin ya zauna نعم. فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض to idan ya zabura ne za- ya zabura zai je na uku kamin ya rabu da ƙasa da hannayensa biyu وركبتيه da gwiwoyinsa to gwiwoyinsa na ƙasa hannunsa sun dafa ƙasa bai riga ya ɗaga ba ya zabura ne zai tashi
sai ya tuna to sai ya koma ya zauna wannan ba su jira a kan shi tunda bai riga ya tashi ba amma idan ya riga ya rabu da ƙasa gwiwoyinsa da hannayensa duk sun ɗaga to tamada sai zarce ba zai koma ba ya sujada gaban sallama domin shi zaman tayya sunna ne tayyan ma sunna ne to tunda bai bar tay- ya bar zaman tayya da tayyan kabli ya kama shi idan ya dawo bayan ya rabu da ƙasan da bayan ya tashi da rafkanuwa ko ga- da gangan sallarsa ta inganta ya sujada bayan sallama wancan din da aka ce ya dawo din sai bai dawo ba sai ya dawo kai bayan ya miƙe din an riga an cin ya rabu da ƙasa da hannayensa da ƙafafuwansa ya wuce to sai ya dawo sai ya dawo ya zauna ya yi tahiya to sai ya ci gaba da sallah ta inganta maimakon da ga rage ya yi to ya yi ƙari wannan zaburan nan da ya sai su je da bayan sallama ومن
wanda ya hura ƙasa a cikin sallarsa da rafkanwa ya sujada bayan sallah in ko ya kasance da gangan ne sallar ta ɓaci wanda ya yi atishawa a cikin sallarsa kar ya ce ya shigaltu da alhamdulillah in ma ka sallah ne in ka yi atishawa zai ka ce alhamdulillah ba ya mai wayarun walayar kare to idan ya yi atishawa yana cikin sallah sai wani ya ce mashi yarhamukallahu to shi kar ya mai da gaisuwan a kansa ba a gaida mai atishawa a cikin sallah amma idan ya yi atishawa a cikin sallah sai ce alhamdulillahi to ba komi a kansa wanda ya hamma a cikin sallah ya toshe bakinsa ba kar ya bar bakin a buɗe ma'ana sai hannu ya rufe bakinsa ba mai tofa in zai tofa wani abu kar ya tofa sai a cikin tufansa ba tare da fitan da harufa ba kamar yawo ya taru a bakinsa ko wani abu wanda ya kamata ya tofar to in ya ce zai tofar a ƙasa tuf ɗin nan zai fitar da wani harafi to kare haka wanda ya shaka a cikin kari ko najasa ya yi tunani a cikin sallarsa kaɗan sannan ya yi ƙinin cewa a ƙarki wato ya fara sallah ne sai yana tunani cewa sallan nan yana da alola ko bai da alola sannan sai tabbatar da alola ba komai a kansa wanda ya waiwaya a cikin sallah da raukanwa ba komi a kansa in ya yi da gangan abin ƙi ne idan mutum ya zo sallah maimakon ya fuskanci gabas sai juya ma alƙibla baya ya yanke sallah wanda ya sallah da alhariri tufafin alhariri ko zinari ko ya yi sata a cikin sallah ko ya dubi abin da yake haram ne to wannan mai sabon Allah ne amma bai shafi sallansa ba sallansa ta inganta zai yanke sallan ne ya sake wani to sai ya daidaita ya dawo ya koma daidai ko wannan ya karkace kaɗan aka ce mashi ba kawarsa bane in dai ba ba ta baya bane sai ya karkato ya dawo wanda ya kuskure a cikin karatu da kalma ɗaya ba daga ƙur'ani ba ya suje da bayan sallama idan ko daga ƙur'ani ne ba kuma ya kansa kamar yana wani sura ya fada wani sura ko wani kalma na cikin alkur'ani ya dauke ta ya hada ta da wani kalma in dai alkur'ani ne ba komai a kansa amma in wani magana ne shigo ba qur'ani ba yayi kari sai dai in ya juya ya jirkita lafazi ko ya bata ma'ana sai su ina bayan sallama wanda ya gingidi a cikin sallah ba su jira a kansa idan baccinsa ya yi nauyi ya sake sallah da alola. To, nishi na mara lafiya mutum baya da lafiya lokacin sallah ya ciwo ya dame shi yana nishi a cikin sallah muku tafarin abin gafartawa ne. Mana babu komi a kansa saboda ciwo ne. Gyaran murya saboda lalura. An gafarta. in ko dun fahimtarwa ne abin ki ne mana kana sallah sai wani dalili ya sa ka gyara murya tun a san kana sallah an gafarta amma wani yana magana ko kana son ka ce ba haka ba ne to a cikin sallah kana son ka fahimta da shi ko ka ce haka ne to wannan shi kuma min karo hanki sallah ba ta ɓace da shi wanda yana cikin sallah sai wani ya kira shi ya ce wani sai ce masa subhanallah to an ki amma sallah ta inganta wanda ya tsaya a cikin kira ma'ana wakafin ta karatun ya rikice masa ya su ɗauko sura bai iya kaiwa ba ko ya ɗauko wani abu da bai iya kaiwa ba sannan ba a samu ɗaya wanda ya masa buɗe ba ma'ana ba wanda ya tada shi a baya to ya bar wannan ayan ya karanci abin da yake bayanta idan ma duk ta wuya ta gaba ɗaya gaba yaƙi bayan yaƙi ya yi ruku kawai kar ya ajiye ƙur'ani yana duba gaba gare shi to idan in haka ya faru ne a cikin fatiha fala to ba makawa matsala ba ta inganta ba fatiha ba makawa ya cika ta bi musafin koda da ƙur'ani ko waninsa in ya bar aya ɗaya daga gare ta ya sujada gaban sallama in ya fi yawa sallansa ta ɓaci wato ma'ana in ya wuce aya ɗaya sallansa ta ɓaci a cikin fatiha wanda ya buɗe bisa wani limamin sa wani ne sallar ta ɓaci kai kana naka sallah wani limami yana sallah sai karatun sa ya kage sai kai masa buɗi ma'ana ka tada shi to sallan ya ɓaci ba ya buɗe bisa limaminsa sai dai idan liman ya saurari buɗin mana ya karatun ya rikice ya ɗauko ya dawo ƙara tsayawa sai ya shiru kamar yana sauraron wani ya tada shi na aristotle ma'ana ko ya ɓata ma'ana wanda tunanin sai yawo kaɗan a cikin al'amuran duniya a sallah ladansa ya tawaya sallarsa ba ta ɓaci ba wanda ya tunkuɗe mai tafiya gaba gare shi ko ya sadada bisa gefen goshinsa ko ya sajada bisa naɗi ɗaya ko naɗi biyu daga rauninsa babu komi a kansa babu komi a cikin rinjaye amma yana sallah amma ya rinjaye shi walƙalas da ƙwannafi a cikin sallah rafkan liman rafkanuwan liman rafkanuwan mamu mamu yana bayan liman ya rafkanuwa ko ya kare ko ya rage to liman ya dauke masa wana ya dauke masa ba sai ya sujadan kabla ko ba a ba tunda yana bayan liman sai dai rafkanuwan ya zamo tawayewan farilla ne idan mamu ya rafkanuwa ko ya gingidi ko aka matse shi gaban ruku shi kuma ba cikin raka an farko ba idan ya yi tsammanin riskan liman tun gabanin ya dago daga raka na biyu ya yi rukubu ya je iske liman inda yake idan bai tsammani ba kuma wato ya san kamin ya je to idan da aka ce shi wanda ya gingidin nan ko aka matse shi ga barin ruku'u kuma ba raka an farko ba ne an shiga na biyu to kamar matsatsi ya yawa har sai da aka tashi bai samu ruku ba to in ya tsammanin zai riski neman sai tun gabanin dagowansa daga sujana na biyu sai ruku'u ya rizge shi ma'ana ya cin masa sallah ya tabbata ya nan wannan raka idan bai tsammani ba ya tabbata kamin ya ruku ya je liman ya dago daga sujada to ya bar wannan ruku'u ya bi limaminsa to anan sai ya jefar da raka da ya rasa ruku'u don raka ruku'u ne sai ya jefar da raka ya biya raka nan fi mauliya a cikin wurinta bayan sallama limaminsa idan ya raukan magabanin sujada ko an matse shi ko yin gyaɗi an dai liman ya tashi zuwa wata raka ya sujada in ya yi tsammanin zai riski limami tun gabanin ƙullar ruku'u idan ko bai tsammanin zai cimma liman ba ya bar shi ya bi limami ya biya raka'a hurawata kuma to bigiran da duk aka ce ya biya raka'a ba su jira a kansa sai in ya zamo yana shakka a cikin ruku ya samu ko bai samu ba ko a cikin sujada wanda yana cikin sallah sai ya ga kunama ta haro inda ke taso masa ko macijiya ne a cikin sallah sai ya kashe kunaman ko ya kashe macijin yana cikin sallah ba komi a kansa sai dai in aikin ya yi tsawo kamar misali macijin na kusa da shi ya kowane sanda ya ɗauka ya buga masa sau ɗaya ko sau biyu ko kuma a kunama ne to wannan aiki bai yawa ba amma aiki yayi yawa kamar ya bi shi da gudu to wannan sallah ya bashi ko ya ba ni kibla baya to wannan sai ya yanke sallah ta bashi ya wata wanda yake sallan shafa'i da wuturi sai shaka ya kama shi shi yana cikin shafa'i ne ko ya gama yana wuturi ne a bisa ne ta shafa'i ko cikin na biyun shafa'i ne ya sanya ta na biyu shafa'i ya sujada bayan sallama sannan ya wuce wanda ya magana tsakanin shafa'i da wuturi da rafkanuwa ba komi a kansa ya zama mai ganganci ne hanki ba komi a kansa wanda aka tsere masa in ya riski mafi karanci daga raka a tare da liman kare su jira tare da shi la kabliyan wala ba'diya ma'ana kabli da ba'di bai kama mamun da yake bayan liman sai ya tabbatar da ya samu raka a tare da shi kamar ka fito ka shigo sallah sai kana da cewa akwai sauran sallah kai har ma ka bi liman ya riga ya dago daga ruku daga raka'an karshe to aka sallame kaga ko raka ɗaya baka samu ba to wannan duk abin da ya kama leman bai kama ka ba ko kabli ko ba ne ko ba ne in yi sujjara tare da shi sallan ta ba shi idan ya riski raka ɗaya cikakkiya ko mafi yawa to dole ya sujjaran kabli tare da shi mai jinkirta ba ne har sai ya cika sallansa ya sujada bayan sallamansa ya sallah tare da liman da gangan sallarsa ta ɓaci in ko ya zama mai rafkanuwa ne ya sujada bayan sallama idan limamu wanda aka tsere masa kenan ya yi rafkanwa ba da salamin liman bayan sallama liman ka rabu da liman kana cikin cika naka sallah bayan ka rabu da liman sai rafkanwa ya kama ka ko kari ko rage wa huwa kal musalli ba da shi kamar mai sallah shi kadai ne mana tunda ba yana tare da liman ne ba to abin da ya kama mai sallah shi kadai ya kama shi وقبلي من جهة نفسه أجزاه القبلي إذا يجي رنتو ترتب كنا على المسبوك مثل أن أكثير مثل بعدي بعدي من جهة إمامي لغا جهة الإمام ساتو لوكا تنك يكوي للإمام بعدي أكام الإمام سنة تاري bayan ya sallami liman yana cika nasa shi ma kabli sai ya kama shi kaga ga kablin shi ga ba'adin liman to ya za a yi min jihati nafsi ajzahu alqabli to in ya sallame kam ya sallame ne yayi qablin shikenan ya dauke masa ba mana ba sai yayi qablin yayi ba adin ba qablin nan da yayi ya dauke masa ba adin nan